إن الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗurinmu a wannan hili na amsashen tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyas bin Abdullah Allah mana mafaka dan uwa a takaice kamar da yadda aka saba kira za a kira a lamba kamar haka amma airtel amma move kenan a lamba ta airtel za a samu mu a lamba 96 Cisi'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 zero an sosan haka a lamba ta move mai lamba cisi'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 yau na ga muna 27 ga wata na jimadar ula hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da biyu ga wata na biyu shekara 2019 Allah mana mafuka bismin da alamun wani birasa ka yi kawara kan manci akwai tambaya da na manci ba rubuta ba cikin namanci takardun akwai cewa ina ga kudu karkara ne maganar cewa mutum ya yi bulaguro shekara biyu sai ya dawo matashi da ciki sabo wanda cikin kenan daga baya zo to inda ya ce wani malami ya ba da fatawar cewa wannan ɗakurin nashi ne cewa wannan kalmata ta da ake cewa ɗana mai shimhuɗa ne alwaladul farashi to kalma wannan malamin abin da ya waɗi cewa ya ce ɗana mai shimhuɗa ne kuma ya ce wani kuma wani mun ya ce a'a yana ana iya ba shi ɗa amma bai gadon shi wannan magana ce duka masala abinda yake da jigon magana kalma ta ɗa na mai shimfiɗa ce abinda ake ɗaukanta a shara'ance matarka ta aihu ko misali lokacin baiwa ne baiwa tana gidan kana kwance ita duk abin da ta kawo naka ne to amma wai ba don cewa ba kurin da duk da aka yanzu kamar misali yanzu kaga dai ce bayan shekara biyu sabon ciki to daga can ya aiko cikin kayan akwai matsala wasu sukan kawo madogara a kan fike ta malikiya ciki ya shekara hudu yan wa alakul hal duk da wani abu ne alhamdulillah ci gaban zamani ya kawo abu da yawa an ga baiwa ciki wannan shekarun a akwai mai shi na samun cuta ta ɗauka ciki ba ciki ba da shi da takaice dai inda ake cewa za a ba ka ɗa kai matarka in ma shi ne sai ta zo da ɗa ya kace ɗanka ne baka ce a ba mu ce ya kai ka ture shi to amma misali yanzu uba ya tabbatar misali ka bar matarka shekara ta yi jini nawa ma kurin daga baya shekara biyu ko sama da haka ya ka gada a gidanka kaga wannan a hili kana da hujja ce ba ɗanka bane ba kaga anan shari'a za ce zan kakar iya nan ɗanka a wajen mu amma shari'a in ka je gaban shari'a ka nemi hujja ka nemi li'ani kana kana ture ɗan kana ture ka yi li'ani ka ture wani ɗan ka ce ba ɗan na ɗanka hujja kana yi li'ani da baka dana ba naka ba ko kuwa misali da yace mata ta zina ne to tun annabi ta mata zina har ma ko ga wanda zina da har ba ma magana shuba a ce a ba mutum a ba mai mata da bayan an tabbatar mata ta tabbatar da haka nan ko an samu hujja mata bai nan ta zina da wani ai ba ma magana cewa ba shi ɗa inda ake cewa ba mutum ɗa ɗa a gidanka ba wata hujja ka ce ba kun ka zo ka amince da kayanka ba wani hujja da zaka iya cewa ba ɗanka ba ne cewa baka ɗa amma an ce ɗanka ne amma zo ka ce baka yadda ba ga hujja an na kira hujja ka misali ka zo ka ce a tunda an kama ta da wane tana zana mai kama gana rigima ba ko ko cewa ita kanta ta tabbatar da zina ta yi bayan bayanan ciki sabon ciki ne kai ba maganar jayayya kina takaice ba kullum bane daga tayi kuma ce a baka da ko shekara nawa ne mun sai ko shekara biyar ne ma wannan ba haka bane ba inda shubaha abinda tabbatar da ta bar hanya ba mu magana gardan ma kullum kullum danta ne dan wani ne ta aiwa na gwanda shine kan mas'ala ba haka kun haka a ce ba mutum haka nan kullum daga tayi bayan shekara nawa baka nan an san kuma ciki da bayan balle ma ka mata ta tsaki daya ma ka tabbatar da ta tsaki daya ta ka da ka sama naka bane kullum kana iya liyani ka ture wani ɗan bismillah na'am sallallahu alaihi ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wannan wani ne ke tambaya cewa wai kamar idan ka isko al'umma suna zaune wai salamu alaikum zaka ce ko assalamu alaikum zaka ce musu wurin sallama to an uwa mun sha wannan bayanin kalma ta sallama ɗayan biyu imma assalamu alaikum ko salamun alaikum dole ya zo a nasi na sunna ko qur'ani ko sunna abin da aka ce babu shi kuskure ne kun yi ne ake kurin salamu alaikum ko salamu alaikum a imma kai ma'arifa assalamu alaikum ko salamun alaikum kai kalma salamu alaikum kurin kuma wani ma zai ce maka salam salamu alaikum dole yi ne ake yi ya saba da ka'ida ta shari'a ta lafazin da ya zo a sunna ko qur'ani ko sunna babu wannan kalmar imma salamun alaikum ko assalamu alaikum haka zaka sallama ka
na'am mala wani ke tambaya cewa wai a cikin hadisi udisi akwai da'ifi to dan uwa da farko za mu ɗauka menene ma'anar hadisi kudusi hadisi kudusi duk hadisin da annabi sallallahu alaihi zai dangana ya ce Allah mai girma da buwa ya ce kaza ko ayi ko a bari ko labari manzo Allah ya dangana da Allah kai tsi ana kiran shi hadisi kudusi to wani doka yake an ci hadisi kudusi kaman tsarki ne na hadisin ingantacce a'a aka iya shirya magana a dangana ma Allah subhanahu wata'ala wata magana a dangana ma annabi sallallahu alaihi abinda ba shi ana iya ma hadisin ƙarya maudu'i ma gaba da suna yi kamar mutane sa tsoron Allah wanda can dama an kama sama wasu an yanka su kuma yau suna nan kuma balle a kafafen yada labaran wani zamani wanda ake yada hanyar whatsapp hanyar facebook mutum zai zo zamana ka ji magana ram ram ram ram ram ka ji magana sak magana ce ta mutum cikakke amma wala ƙarya ce baka shakkar ƙarya ce misali mutum ya magana ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wani ya ba ya ba da aure da kaza ai kawai kaza wanda ya aika zai samu ci gaban rayuwar shi wanda bai aika ba za ku rufe daga aiki ka raba kofi kawa goma an maka raba ba ka wannan ƙarya ce san fusan kwata kwata ƙarya ce kan makashin ƙarya ce amma kuma ana yaɗa suna addini kuma a ce abin daga manzon Allah yake wani ma yake aikawa ya ha wa an shahi shi wallahi duk ƙarya ce ƙarya ce gaba ɗaya ba ɗaya na gaskiya suna na mutane musa tsoron Allah kun su yi a ce sun yaɗa kun sun yaɗa magana su kun da rashin to can dama ku su yi mutanen to irin wannan gaga aka iya shirya magana ta ƙarya a dangana mu Allah ko annabi sallallahu a takaice dan uwa wajen malaman hadisi yanda za a ce annabi ya ce bai ce ba mai ƙarya haka sun kama sukan ma Allah ƙarya ke cewa hadisi kusi ba shi wani ba hujja cewa hadisi ya ganta yawan kullum ku gane wani bai gane magana ba sai a ce hadisi maudu'i ne a to abu hurairah maudu'i ko da ifi kaza kaza ko ko abu labarin magana da ifi yan wa idan malamai na hadisi suna maganar cewa hadisi da ifi ko bai inganta ba ko maudu'i ba suna magana ba da sahabi wani kala bana a akwai mutane waɗanda suke wasu da gangan sukan zama su shirya ƙarya kuran amma Allah ya so kare addinin shi sama da shekarar dubu Allah ta da mutane sun tsaya sun ture sun yi aiki Imam Ahmad Imam Bukhari yin su abu da wani malaman da sai bakin kokarin su ma su imam malik duk sai na bibbe bayana a sai imam malik da ke ji labari sun yi maganin irin wani makarta sun kare su kurin mutum dan a ce iya da ruwaya wani dan manuwa ta siyasa dan ya bata wani wanda manuwa ma shi ta addini da a ce ya kawo labarin kaza ko ya zamana ya shirya ƙarya wani kuma a'a ba ƙarya ba ce ba matsala ce ta ɗan adam malami ne misali amma mai mantuwa yana jagwal ya rikici wanda farko malami ne na kwarai ana mai shaida amma daga baya ya samu tabuwa ko kwallo ta rikice to irin wannan shine ake bi akwai wani bangaren addini ibada mutum ne na kwarai mutum ne abin ma shaida amma kun bangaren ruwaya yana da matsala ya ce bin hajji san da ifi yanzu da zai imam malik rahimahullah iya cewa akwai su mutane a madina ya ce ya san su karanta mana gidan ka fasiran bayani a karanta da kira amma gida kwan imam malik ya ce ya san wannan mutane a garin madina suke ya ce wallahi ya iya kyauta da zaton inda za a samu rashin ruwa a madina su ɗaga hannu su roƙi allah za a yi ruwa ka sake yamin shaida mutane na ƙware bayan allah salihan bayi amma ya ce ba na ɗaukan hadisinsu kaga nan kaga nan ai ba su kansu bane ba ta bangaren mu'amala ko ibada a'a suna da matsala ne ta bangaren har da bangaren kumantuwa irin su tukan hacci hadisi da kenan da hacci hadisi da inganta ko da ifi ne kar ka doji ko ka soki malamin da wata abu na rayuwa ka ce a akwai bambanci da ifi da maudu'i maudu'i shine wanda suke zama su shirya ƙarya kura to in wani wani akwai su to amma Allah subhanahu wataala ya so kare addinin shi ya zabar da wasu mazaje sun yi aiki sun tace sun ware alhamdulillah yau malamai suna nan da tawai iri-iri an ware na ƙarye da na gaskiyar ko abin da sauran gare ko mai aiki da shi don haka a takaice yadda ake samun hadisi maudu'i ko na ƙarya ko da mai rauni a ko'ina haka za a samu cin kudusi ɗaya ne kenan kwancin kudusi ne an dibe sinadin shi inda ya zo abin yana da faɗi wannan shi ne a takaice kurin wallawa wallawa.
na malam wata bayar Allah ce take tambaya cewa kamar wankin ma'aifa ne aka yi mata imana idan mutum ya in ta ce sai an kare haila ne ake yin shi to da ta kare sai aka yi mata wankin bayan haka wai kenan sai take ganin kamar jini yana dan zo mata karan karan wai in iyaye zama ta yi sallah to wannan ina ga ta ce ta kare haila kuma ga dalilin jinin ke jini ne na illa jinin haila ne ake tsaye da sallah ba komai amma jini na mai illa irin wannan bai sa bai hana sallah bai hana komi ba a mishi wanka da ya tsaya na'am to sai wani shi ke ki tambaya cewa kamar ruwa in an ɗauko za a yi wanka an ce wajen wanke hannu kahin ka fara wankan akwai karkatawa akwai kuma yadda za a yi ka zuba ka wanke hannun ka wani ko ka tsoma hannu to shine ya ce wai in ka karkata sai ka karkata ne tilas tukwana ko ko a'a in ka wannan ka in ka tsoma hannunka ka wanke hannun bai yi ba
a yan uwa masa'alar mai janaba idan ya sa hannu a cikin ruwa a nan magana take abinda mutane ke hudi haka a baka ba a littafi ba ca suke yi idan mai janaba ko ya tsashi ta iji ɗauko ruwa a randa ko ya tsashi ji ɗauko ruwa a randa in ta shiga cikin randa ruwa ɓaci ko a tulu ko a daro hesu ce ruwan ya ɓaci to wannan hira ce ta baka ba ta da shari'a ba ce abinda kurin yake masa'alar abinda yake kurin masa'alar sa hannu a makayi sunna ce in za a yi wankan a karkata a wanke hannu sunna ce ka a sa hannu a cikin ruwa balle in a ce abin kamar da kace inda zai yi a karkata in kuwa misali sahani ne ko famfo kurin ga zuba za a yi to amma wai idan mutum ko da gangam ko da mantuwa dan ya sa hannun shi kai tsaye cikin ruwan matuƙa hannun babu wata najasa bayanana wanda za ta ɓata ruwan sa hannun shi a makayi a daro ko a randa ko a tulu sa hannun mai janaba cikin ruwa bai ɗauke tsarkin ruwa yawan kusan haka da kyau don ta yawa ana yaɗa wani maganar a ce daga mai janaba hannun shi ya taɓa ruwa ruwa lalace a sai dai in a hannun akwai kazamta akwai najasa a gan da nan abin kwarai iya yawo kun ba haka bane kenan wannan kurin sunna ce ana son haka amma idan mutum a samu akasi hannun shi ya shiga cikin ruwa ko randa ko daro ko tulu ruwa iya nan a matsayin ruwa misali wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi wanka da wani ruwa ɗaya cikin matan shi ta yi wanka da shi ta ce ya rasulullah kusa ruwa ta ce ya rasulullah na yi wanka ina da janaba ke ta mani tun da ta taba da janaba ke na ruwa lalace me yake ce mata inda da ma'ala ya junubu ruwa bai janaba kenan ba ruwan ruwa da janaba ki ruwa da janaba ka a takaice yan uwa ruwa bai ɓaci sai inda najasa da ta faɗa cikin ruwa ta jirkita ruwan ta canza matsayin ruwan in ma wari in ma ɗanɗano in ma kama amma haka kurin dan mai janaba ya sa hannu cikin ruwa bai ɗauke ruwa ya nan ruwa ne mai tsarki sai dai in akwai najasa ta ɓata shi kenan akan haka shi ne kenan in ana so a sunna ne kayan ayi a wanki amma aka samu aka sai aka sa ruwa bai lalace a takaice dangana janaba wallahi alam na to malam sai wani ke tambaya cewa kamar an ce idan za a yi tasbihi kar a yi da hagun bimana he da dama an za a yi bimana he da dama za a yi kai ake ji wannan ma'ana ma'ana ga
aka yi da hagun kamar ka kilga da dama kuma ka kilgo kamar kamar ka yi biyar da nan kuma ka ƙarin biyar da hagun bai yi ba
to kina tambaya abin da ya zo karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abdullahi bin umar shi annabi sallallahu alaihi ya kirbe mini annabi sallallahu alaihi wasallam yana lissahin tasbihin shi da hannun can dama ba a sa hagu ba aikin azkar da hagu gaskiya magana shine sunna muki wani bin sunna ki huta eh a aje hankali a nutsu a yi da hannun dama manzala ce tona yatsa za ta maka shaida gobe kiyama gobe kiyama za ta yi magana a mata tambaya kuma ta maka shaida ta miki shaida haka annabi ce ku yi da yatsa haka kenan kuma yatsa da kuma da hannun dama ya kamata a yi shi ne suna Allah taimake mu.
Amin ta ce to kuma kamar sallar azahar da la'asar da magariba duka ana iya kayan a yi su a yi nafila.
Eh akwai nafila cikin rawatib bayan azahar da bayan azahar. Akwai ruwa da ta kawo hudu kayan azahar biyu bayan azahar ko hudu kayan azahar ma hudu bayan azahar duk sun zo ko ta zo haka raka hudu kayan la'asar hamdan zai cewa رحم الله عبدا صلى قبل أسر أربعا من رواية النبي صلى الله عليه وسلم Allah ka ji kan mutumin da ya sallah raka hudu ka halin asar ka gane suka cikin rawatib ko kenan haka me aka cewa irin biyu bayan magariba da biyu bayan isha da biyu kan sallah asuba suna cikin rawatib
to sai wani shi kuma yake tambaya ce wai kamar idan illa abinda akwai abinda ya shahara ya tabbata kai cewa Allah subhanahu wa ta'ala na gina ma bawa duk wanda ya raka a goma sha biyu a cikin wuni za a gina mai gida a gidan aljanna to wannan rawatar kin din da kai ka same su ko kai hudun ka han azawa bi bayan ta bi bayan sha ko ba magarba ko kai hudun ba mu azawa ka han azawa hudu ba azawa shi dai ka samu rawatar ka samu sha biyu ga wannan fadala taka kuran tun da ka same su mun kace ta gaba shi tambaya ce yace ai mishi karin bayani akan cewa kamar in yi alwala zai shi sallah sai wasu wasu ya mishi yawa da yawa sai ji kamar tusa ta zo ko iya cikin sallah ma sai ji kamar ta zo kamar ta huta kamar shi ne ya ce abin ya mishi yawa ya yi zai to cewa dai lambobin da za a yi kira wani na hudu su ne na mubuku da na ertal ta ertal 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 60 ta move 94 32 hamsin arba'in da biyu kenan katuraban kators turande sankan karande yan wannan mai wannan wasu wasi ko ruwa da bukari ko musulman abinda ya inganta a nusar asar yana cewa idza ashaka ala ahadukum fi batni akhraj ibn sha ko amala ce abinda ke cewa dai amanar ruwayar idan ɗayan ku cikin shi ya ɗan rikice mishi yake shaka an yi akwai abu ya huta ke misali kan tusa misali ta hoto ko ta hoto ba manzala ce fa za ku min masjid fa za ku min masjid hatta sama sautan aw durata hatta sama hatta sama sautan hatta ji rihan aw sautan tarwadi ma'ana idan ka ji wannan rigicin ya ce kana shakka ce kake ba kata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka huta daga masallaci sai ya gama hutarka da sai ka ji ƙara na iska kuma ta tusa ko a ce ka ji tsamin tusa kenan matuƙa babu ƙara babu tsami kenan na mace kakka wata karbar sallah dan kokonto a nan shi ke ture magana da ka kokonto a rata warware wannan hadisin iya cin abin da ture wata magana wata fahimta ce ta mutum da sai ya bata a rola a manzo Allah ya ce sai ka ji tabbas kakka wuta wuce salaka ka san kokwantar iska annabi sallallahu alaihi cikin ruwa ce bukhalakun fi abin da ya inganta ya ce kakka wuta sallah sai ka ji ƙara kat to nan an rataya wuta daga sallah ko bata arwalla da jin ƙara ko tsami to amma nan me magana kenan ana neman yaƙini tabbacin iska ta wuta yakan yi mutum bai ji ba tsami bai ji ƙara ba kuma ya tabbatar da ta wuta yanzu misali mutum iya wani mura kana mura hancinka a liƙe kai saciya ai ka san iska ta wuta ka ji ƙara babu ka ji tsami babu me yasa aka ce tarore so ka samu yaƙini ta wuta a takaice dan uwa dai kurin wannan kokonto naka kakka kakka bar sallah ka ci ƙarin annabi sallallahu alaihi ya ce maka ka ci gaba da sallah sai ka ji kat kokonto kuma nan kana yi kullum haka abin bai barinka kurin ka ci gaba sallah kurin kurin ka kai ba kurin ci ƙarya ce kurin ƙarya ce kun ga salaka shi kenan insha Allah ci gaba na'am to sai wani ke maka tambaya da zai yana cewa akan salatu tasbih wajen zama da tahiya waya ne zai shi raka biyu shi salatu tasbih nasi bai ka bai sallama a raka'a ta an samu cikin magabata an Abdullahi bin Mubarak ne cikin malaman tabi'ai shine ke cewa idan ta dare ce ba sai kai sallama ba in kai tahiya sai ka tashi ka ciko kai bin ta gaba in ta dare ce ya kai sallama kuma ka bi ta gaba wannan bayan abdullahi mubaraka ne amma nasin bai kawo babban mace wannan ta haka dan wa duk wanda mutum yayi din dai ka samu raka hudu kuma ko ne tasabihin 300 ne zaka samu a kwat sallah ko a sallama ko ba a sallama ba kenan haka abin bai da matsala ko kai sallama ko ka ki sallama bai bata sallar eh shi dai bayan tahiya za ya tasabihin kawa goma ko a zama na harko ko a zama na biyu sai a tahiya ake fara yawa annabi salati dan wurin su ne tukun da gaba ka tasbihi guda goma tukun a tashi
na'am malam sai wani shi kuma yake tambaya cewa waya ne ake sakin mace a cikin sunna
aiki kenan ah saki na sunna dole sai an yi aiki da zuciya kuma an yi aiki da imani bin doka ta dan ga zuciya ka ce tsoka ce ba ta kashe suke ce dan adam yakan husata kai tsaye kuna ce na saki na sake wannan zuciya ce ɗabi'a ta mutunci amma ba haka bai dace a shar'ance a nasi na qur'ani ya mana lokaci ya mana ka'ida fatalqun alata fatalqun ala Allah subhanahu wataala sura ta musamman ya fito talakacin Qur'ani wannan muhimmancin mu'amala ta armi sura ta musamman Allah ya yi sura talak ba abin da ke cikinta sai magana ta tsarin saki a musulunci fatali gudun da iddatihin wa asul idda ku saki mata akan idda kaidadda an ce sakin sunna mace ta yi tsari ta yi jini bayan jini ta yi tsarki a wannan tsarkin baka je wajenta ba duk abin da ya kama na matakaiya da ake bi na neman gyara kuma an yi sai a jihu saki in ya dan saki ya halitta in ta kama aka ce da mugun zama wanda rabuwa cikin mutunci kenan amma tsarin sakin ne kayan a yi shi ne yake da ka'ida inda Allah tsara abin shi lalle saki ya hana namiji amma kuma an hana kai saki lokacin da ka gada lokacin na sake ta baka da wani haƙƙin a shar'ance in kuma ka haka Allah ya kana cikin ta da kan dokokin Allah kenan tsarin iya da lokaci a wannan halin kuma mun ci karanta cikin sutun nisa lake bayani bayan an tattamna an kirawo naka da naka an tattamna me kaza me kaza aka ga abin ya kasa gyaruwa sai a zartar da saki amma ɗabi'a ɗan adam yan wayo mutane misali yanzu mutum iya son mace za shi ga wanta ya ga kananta abokin ubanta har da kyauta ga danginta da dai lallashi iri iri wanda duk kasan danginta wajen arman lokacin da ran ya ɓaci aka samu matsala bai diba wannan mutuncin da duk yawon da ya biya yari idan shi ku da da ya zo muku shawara ina son aje a gawa ne a gawa ne yanzu da abin ya taso sai kun guji labari wancan tana gida kaga wannan abu ne matsala ce ta zamantakewa duk hanyar da ya bi ya same ta yanzu ya ture ta ku da kuka yi kokarin bashin ma iyawa kun guji labari wancan tana gida kaga haka aka tsara kaga wannan shine ake iya cikin halin dan adam ne to idan wa aka saki na sunna in zaka saki mace ka tabbatar da ta yi jini bayan jinin wannan ta yi tsarki a wannan hali ne in babu hanyar gyara to na suke kan saki guda da haka mutum iya da haƙƙin saki namiji amma baka haƙƙin saki duk lokacin da kai hushi kullum na suke ki an kai haka kuma kana cikin matsala wannan shi dan uwa saki na sunna kenan a cikin tsarki cikin mutunci kuma ta hata da ciki in ta kama saki ana saki an an san da wa mai an san yadda mai ciki aiwa ce Allah taimake mu da yake zukatanmu da yake da shari'a kuma amin malam sai ma shi ma wani yake tambaya akan magana shi saki kin yace mutum ne ya saki matar shi sau daya har sau biyu bayan haka sai ta je ta yi aure to kuma daga baya sai ya maida ta kuma ya ne wannan ya rushe saki biyu zuwa uku in wannan suna kiranta masalatul hadam masalatul hadam tun umar bin khattab radiyallahu anhu yayi magana ya yanke hukunci kanta na cewa kun ba a samu sabon da ya saba mishi ba akan abin da yi na cewa abin da Allah ya maganar sakin da yake rushe saki na baya saki ne bayan saki biyu aka yi na uku kenan bayan rabuwa uku ne fahimtar lakaha faratil wata tanke zajen gaira bayan suke kuna alaka magana kenan bayan ta talaka marata ne sake a takaice dai bayan sake uku ne idan mace ta je ta yi armi aka kwanta da ita tukun yake rushe sakin baya amma kawai mace sake daya ta je ta yi armi aka sako ta kamedo ta sauran igiyar ka daya wacce ta na amalake sauran igiyar biyu da ka sake ta ta huta igiyar ka biyu sauran ɗaya ko ta je ta armi wannan igiyar ta ka bi tana nan aji a takaici dan uwa mace dan ta mata sake da sake da sake biyu ta je ta armi bai rushe sakin da kama tana nan igiyar ka ɗaya ta saura kunan baka damar ka ce ka yi wannan ba buƙatar ba buƙatar in dai igiya biyu ce kai a kai hankali ko ka miro ta da ka saki shikenan sai ta dal sai ka da aka ta dal ya shiga kenan ba a saki biyu ko ta almi in ta dawo kana nan sauran igiyar kaɗai yanga koma da ka sake ta to igiyar ta ƙare ke ta wani almi daban kuma an kwanta da ita
to mala wannan yake tambace wai idan aka ma mace sadaki wai idan ya taba jikinta wai akwai laifi eh akwai laifi a sadaki da muke yan uwa sadaki kurin anan alkawali ne alkawali ne na za a baka mutum ya beko shi ne beko a can dama mutum suke ɗaukar zama armi beko shi ne kenan ka gani kana so amma alkawali za a baka ko da sadaki ɗaya ne cikin rukunin armi akwai sadaki akwai wali akwai siga amsa shi ne amsa da badawa to irin yadda ake sadaki ko a nan a yanzu dai gaskiya zama can da a yanzu dai sadaki ko za a zo ne a zamana da dangi da waye kurin a yi magana an zo dokon wance a ƙare a ba da kuɗin wati a yi wati allah kai mai arme to wace an baka an arma maka babu duka na gaskiya sadaki da ake yanzu tana nan har yanzu ajanabiya ce kamar matan mutane ce ba ka da halin ka taɓa jikinta kun bai dacewa ke ya baki randebu gidan shi ku ta yi gidan shi ɗakin shi bai dacewa ɗauke ki a saman inji ya kai ki unguwa don ya biya sadakin ki har yanzu tsakanin ki da shi babu igiya ta armi kuma na bin da yawa ake lalacewa ana gada suna nesa yanzu ya biya sadakinta sai ka zo yana ɗaukanta ban ɗaukar da yake mata kuwa babu shari'a tsakaninsu yanzu shaidan zai gita kuma a lalace kuma a shiga kama kame ya za a yi na gaskiyar magana kai da kasan kayi ya bai yarinya kakai wata alaƙa da ita wadda ta huce ta wadda kake neman arimi ba mata bace ke kuma kake yarda dan ya biya sadakin ki ka taba jikinki ko kaɗe ta a wani wuri da kai sai shi ayi hankali ayi hakuri har Allah sa a cika abin da yake na ƙa'idodin arimi na siga da komi abin da aka cika ta zama ta shi wallahu ala
to sai ne yake tambaya wai wai idan babu matsala wai idan ya sadu da da iyalin shi bai yin wanka wai saboda sanyi saboda wai ko da ƙarfe shida suke tafiya wajen aiki
to yan uwa mas'ala kullum an san musulunci addini na sauki wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj Allah bai sa mana ba kumci a cikin lamarin addini to amma ya zama akwai har akwai kumcin zu misali dan uwa ba mai son taba ruwa cikin sanyi ba dan kuna muka son taba ruwa kai ce ka kake wankan janaba a sai inda ka tabbata ko ka rinjaya da cewa in kai wanka za ka samu cutarwa to wannan an baka dama ka yi taimama ka yi sallah in sanyi ya daga rana ta daga ko ka samu abin dawa ruwa ka dawa ka yi wanka yan wa wannan kan bayanin da yake in dai ina ga ma'aikaci ne kuma an ma ka ya kawai yanzu har ma'aikaci gaskiya baka abin zama kullum haka ne domin a koda shi an halitta a dafa ruwa kenan kana gudun sanyi ka dafa ruwa ka yi wanka da ruwan zai ba hana ba yawan kullum kana wuta iyawa ina ga iyawa dan sauransu na alama ya ta kare shi da su suke wata kare shi da adalci a ta madan yana ne da takaice dai dan uwa dole kai samu abun dafa ruwa gaskiya bai wa kullum a cika kana tun abin kullum ne kuma ga dama kan so kuma tsammanin ai ba da ruwa wace ba da ruwa a wani a wani lokacin sanyin da ake a yanzu mutum ya ce zai wanka ba a balle a ce ban ɗakin waje to na ga wani alama wani hannu ko shi to tabbas ana akwai cutarwa an baka dama ka daho ruwa kai wanka an kun baiwa ba abin daho ruwa misali ta kama sai kai taimaka kai sa daga baya sai ka sai kai wanka to
to sai wanda yake tambace wai liman eh suna sallah ne ya aka kira liman waya salula sai hudu salula ya kashi wai ke tambaya ya sallar su kashi salula bai zama illa bai bata sallah to wanda yake cewa yan wai kwan wani an waɗiya cikin abin da mutane suke yi ma kaga ana kira kada mu kowa a cikin masallaci Hmm, sai ga mutum ya ya kyale tana ta yi a'a ba laifi ka hudu ka sa hannun ka hudu kashe ta ya yi malahiya ta ka barta kuma illa yan kullun nan kullun da sai ya kamata yan wa musulmi ya kamata kullun kama kanka shiri na alkhairi me yasa zaka sa kidi a wurin kiranka kullun kana tada kidi a masallaci ɗakin Allah ka kidi kaga shine so da yawa in ta bulle kamance ko ta kama sai ka je kai kanka shiga damuwa kowa cikin damuwa mai maka Allah wadai wani mata shiga maka bakan magana me ka haka nan kidi ka masallaci amma da farko ma ka sallu ka babu kidi ka sa don akwai tunanti akwai karar da yawan da yake ba gidi bane ba sai ka sa shi akwai mantuwa in mutum ya mance shigo masallaci ya akwai wancan mutum ya gaggawa sai ya so ya samu jami'i ya mance ka ko ta kara tunda ba kan kidi bane ba baka damu kowa kun babu laifi ka huddo ko kidi ne ko menene ne ka huddo ka sa hannunka ka huddo ta ka ka kashe ta ba laifi komi misali annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah akan zo a buga mai kowa ta daki a cikin daki ta dare ke yanzu ya gaba gaba ya kama ya bude ya koma tsaya ka dan wani aiki na kai dan ka kawai ne ce maka kai aiki ka bazla ta bace a sallah ba ta bace ba kuma ya yi ma nutsuwa ka hudu salular ka kashe ta ka cika da sallah kuma ka dahi ba assalamu alaikum ya yi so to sai wanda yake cewa wai iya yawan muhalki na ruwa sai wai wasu suka ce me wai a iska ne yake cewa wai ina wanda gaske wannan muhalki da su waga musu waga musu iska ne kuma wani mutaki da ce kuma ma balle yawan zama ta kwanta ya kishi ruwa kuma mulkin ruwa zai ta yi kwanta ka ga ka shawarwa kana kishi ruwa gaji iya kun cike da kishi ruwa Eh, ko da mutane su ce iska ce haka ko sun tsara hankali gurin ba ga musu iska ce ko ga mulkin ruwa iya kishi ruwa ke shi gurin Hmm.
na amma da wani ke tambaya cewa kamar raka ta alfajir ce ya zama to bai yi ba shikenan aka ta da sallah ko wai mutum in ya makara bai yi raka ta alfajir ba fajr ba in ya tashi wai sai ya yi ta tukwana ya yi sallah asuba ko ko a'a ya zai
To, laƙad kana lakum fi rasulun usutun hasana lati kuma abin koyinmu kyakkyawan abin koyinmu shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah a aikace ya taɓa tahiya an yi tahiya an yi tahiya an yi dare can kusan asuba ya ce bilal ka mana gadon asuba an dare ya asuba ta ka tada mu barci ɗauke kowa daga sah- daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai har bilal kin ba wanda ya walka he da ran ta bulu bayan ta bulu ma he da zara na bige su can aka walka umar ce Allahu akbar Allahu akbar subhana aka walka ran ta bige su an gaji kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa aka kira yace ai dan gaba akwai kwari ne mai shedani dai annabi yasa aka kiran sallah bayan kiran sallah ran ta hudu sai da ya daga tarfajar annabi sallallahu alaihi wasallam tukun aka yi ta kama aka sallar ta asuba kinan ku abin koyi mu shine idan ka makara makara ce kai ka tashi za ka yi sallar ta rakatar fajar kuma ka yi sallar ta asuba ka yi rakatar fajar kuma ka yi sallar ta asuba shine sunna Allah ta mu amin malam sai wata ita kuma take tambaya ta ce kamar ita raka ta yin fajir kin in kai alwala in ka zo kawai kabbara za ka yi ko ko ka ta da ya kama yan uwa duka salloli banda farilla sallar asuba sallar azhur ko sallar juma'a la'asar magariba isha wannan sallah guda biyar su kadai ake ma iqama duk wata nafila ko ta idi ko ta ruwa ko wutiri duk wata ko rawatib babu nafilar da ake ma iqama a takaice bayan ka he kurin kabbara ta harama kun ake miya kin sallar biyar kadai ake ma iqama sauran salloli ida kurin kabbara ta harama kun bayan ni a ci Allahu akbar shine kurin
na'am sai tambaya daga wajen zarmu wani ban Allah ne yake tambaya cewa kamar mata a karkara waɗansu in sun shigo shiga gida suna yin sallama wasu kuma ba su yi to an musu magana cewa ku ringa yin sallama wai ya kamata sai sai zamanto suna kaɗe kansu ya ya kamata a yi da su al'adunmu ba karkara ba har maraya illa maraya karantarwa Allah saka malamai da alkhairi maza da mata masu karantar da mata wannan karantarwa ta kawo a maraya ake yin kaji sallama tana yi a cikin mata na maraya ina ta wani lokaci da jimawa a wani gida ina ji wata ta yi sallama aka ce wai mace ce ku ji ta wa assalamu alaikum ku ya gaji da wa assalamu alaikum su mamakin suke ta sallama wallahi to maraya ma ilwa kudanwa yau da gobe ne karatu makarantun mata da ake ta yi sa mata na maraya suka gano sunnar yin sallama kamar yadda maza ke sallama fadala da maza suka ɗauke da to a takaice ko a karkara ko a ina ne ko a maraya yadda Allah shar'anta maza sallama su ma mata an shar'anta musu sallama amma Allah shi kanmu gafara dai wani mata wani malamin shi wani gaisa ko gyaran murya zai shi gidan shi a'a sallama ake assalamu alaikum ka roƙan ma iyalanka amincin Allah ki roƙa mai yalanki amincin Allah assalamu alaikum annabi zai ce wannan annabi zai iya cewa ku yaɗa sallama iya cewa la tadkhulu jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumu tahabbtum yace afshu salama bainakum yace ba kwa shiga aljanna sai ku yi imani na sallallahu ya ce kun ba kwa imani sai kun so juna ya ce masabai in shiryar da ku in gwada muku abin da in kuna yin shi za ku samu soyayyar juna shine ya ce ku yada sallama tsakaninku cikin wa'azin harko da yawa mutanen madina bayan ya zo ya hijira an taru a kulle fashin afshu salama bainakum ya umarni gaba ɗaya madina a yada sallama a sallama assalamu alaikum assalamu alaikum wani shine musulunci sai ne sunna a da abun he gawa ne zuwa gawa ne amma alhamdulillah Allah saka malamai da alkhairi masu kira zuwa ga irin wannan sunna yanzu alhamdulillah da amara muna fata a ƙauyen ma Allah sa matan ka kaso masa gane ka abarsa a baya sallama neman amincin Allah ne aminci zai wacin gidajenmu Allah tabbatar da aminci da mu na amma da sai wani ya mini tambaya guda biyu na riƙe ɗaya ɗaya ban riƙe ta ba saboda abin da yawa yana tambaya ne akan cewa mutum ne aka cire mishi ruwa na sna sai ya zama to daga cibiyar akwai inda yake kenan bai biya bayan aka cire mishi amma daga cibiyar akwai inda yake na yake zuba sai ya dauki wannan yake amfani da shi wai wannan kamar bai halatta ba gare shi ko akwai bambancin zuba da bambancin sata sata bai dacewa ya sata ruwa don kamfani ne sai aiki kamata bai sata bai dace ya sata ya sata amma ya zube su wajen kulle ya basu kulle ba iya zuba amma a asara nan ba a bari a asara wannan shi sha da zube tunda asara ce za a yi sai sha kayan shi wannan ganima ce samun kayan Allah ta so su gyara kuma in ya gudun shan abin da ya wuce ka'ida ya sanar da su cewa famfa ko bai ruhu ba shi ka dace in kullum mutum ya kwace mun shuba kauce ma shiga haƙƙin da ba nashi ba dan abu ne na talla na kasuwa kaje kace zaka saya a sa maka ko ka ajijeniya kin bai kamata ba kai sata ka sha abin da yake hakinka ne ka san ka za ka biya gaskiya na'am to mala wanda yake tambaya can wai bayan ƙari alwala wai wajibi ne mutum sai ya sa ruwa a bakin shi kahin ya ce a sha da wallahi la ilaha
ba maganin wajibi bai ma cikin sunna kawai tsari ne kawai ra'ayi ne bai cikin sunna sa ruwa bayan gafar wajen ka wannan ba ma magana sunna ba ce wajibi ba ma cikin sunna kwaram al'ada ce kwaram haka wani suke yi. bai kai yau ke waye yasa baki wajen ta wannan kullum al'ada ce bai cikin sunna gaskiya magana babu wani aiki a cikin arwalla bayan kada arwalla da ke wani ruwa a dan wa dan tsotsa wannan bai cikin sunna
to sai wanda yake tambace kayya san karin bayanin kan wankan janaba wai ana yin shi da famfo
dan uwa shi wankan janaba ko na juma'a ko na haila ko nifasi na mata na aihuwa kurin abin da ake bukata gare ka siffar da aka gaya mata wanka ka yi niyya na wankan janaba ba ruwan siffa kurin inda ina ka kawo ruwa a tulu ne ruwan ya zo a randa ne a so ne a sahani ne a daro ne a so ne a famfo ne na tsugune na tsaye kurin abin da ka so gare ka ka yi siffar abin da aka yi wankan janaba kuma ka kai ɓannan ruwa kurin da komai ana aiki na gaji hada famfo amma ka yi na gaya maka bayan niyya ka wanke hannunka bakin wuyan hannu ka zo ka wanke ka samta ko ka ka sifa arwala kamar ta da kullum bayan arwala a zuba ruwa a wanke kai su uku kuma daga baya a wanke bangaren jiki gaba daya dama da hagu cikin wanka yi amma magana wai so ko sahani duk ɗaya ne da famfo na tsugunni da na tsaye da na so ko abin da ka nema gare ka ka yi siffar wanka da aka gaya maka kuma ka ɓanin ruwa kuran shi ne kuran abin yi
wannan yake tambaya cewa tambayar tashi guda wayan muryar mace a radio wannan ba al'aura ba ne kamar wa'azin da suke
to wannan shi allah subhanahu wa ta'ala abinda kun kanta da mata mahi mahi tsari a duniya mata na musallar salama amma su kansu ba a yi magana ba hana su magana abinda kullum Allah yana so wala ta khalafa fil qawl abinda Allah yana so kullum wala ta khalafa fil qawl wa kullu qawlin ma'rufa kullum abinda Allah yana so kullum kakku magana ta kissa kullum kissa ce kenan magana ta jan hankali ce kullum aka hana mata ba muryar mace ba al'aura bace ba inda al'aura ce da wannan su kamata dan sai ko tsaro mata na sallallahu alaihi wasallam amma Allah ce ka abinda kuka kana su kan su yi magana ta sassarta magana ta ta kisa su yi magana zahiri wani yanar bayanin kan suka magana ta kwalisa ta kisa san gina mata dai ta jan hankali ita a kana su amma su yi magana samfur ko magana ba wani kwalkwasa a ciki ba wani jan hankali mune mace ba al'aura ba ce ba akan haka don misali mata nan sarama ana musu magana illa da hijabi tsakaninku aisha tana da ma almajirai manyan cikin malaman tabi'ai almajirai aisha ne gasar na dama kenan da murya a ce sun ji karatunta a zama karatun ga musu duk da zama sun hadisar da gasar a cikin mata ba mai hadisinta kuma ta karantar da mazan masu yawa kenan inda murya mace al'aura ce ita ya dace zama al'aura murya aisha ne ta mata ce ta nasarar salama ta kuta mata tsaro a duniya kina takaicin magana manyan tsarki manyan gaskiyar magana murya mace ba al'aura ba ce ba illa abin da aka hana ta kwalakwasa magana ta kisa ta karya magana ta shan hankali ita ce haramu amma kun ta yi magana samfula kullum cikin mai wani gaskiya babu wani abu wanda shari'a za ta za a ce don gata babu abin koyi mu da irin magabata to mata nan sai sanarwa sun karanta da ilimi to me manta an sa hijabi ta magana da radio mace ta da magana a cikin radio su ma ai za kuna sa hijabi ma ku kuna jin magana ta shika da ɗaya ne idan an ji magana ta bayan hijabi me kuma na ji ta a radio matuƙa ba abin kwalkwasa ta kisa wallahu alam na malam sai waccan matar ta ɗazu mai tambaya ta wankin mahaifa ita ce ta ƙara tambaya cewa wai kamar injin wani yana ɗan zawa kaɗan kaɗan kun ce ba laifi ta iya yin ibadarta to wai ta iya saduwa da mijinta wannan shi ya bukata abinda da kace abinda shari'a ta kada gitta idan shari'a ta halitta sallah to kin sauran makon su bai bani sallah ta zama ta hadari yayi ta ɗaya ne in dai mijin ya bukata ba matsala tsakanin tsakanin sai ita mijinta ne na'am sai wani yake tambaya cewa maganar la'ada da ake cewa la'ada wai tana da bata da laifi a iya amsar la'ada an sai da abuka la'ada akwai zalimci mai laihi akwai ta halak. Shari'a la'ada ta halak mutum ka ba shi kaya ya saida maka. Ya je ya saida ya dawo sai ka biya shi. Ana kiranta samsara cikin sai Bukhari har babu na musamman akai babu samsara na dillallanci. Aiki ya maka kuma kai kuma illa wani kai gare kai mai dillallancin kai gaskiya kaka ya inci. babu na musamman bukhari duka mun gabata mun fice babu samsara kan samsara to kenan anan an aka ba mutum kuɗi wanda ya je sai da an ba shi la'ada amma hakke shi ne ladan shi ne aka biya shi na aiki da wannan ya halitta na'am in dai can bai wata cuwa-cuwa ba irin da aka saba yi a wasu wurare wasu na yi wasu na yi ba a ci a sa masu yi in dai halaka ci kurin ya ci halaka kun bai laifi ba kuma magabata sabai sun zama haka cikin sabai abu na biyu wanda yake zama hadari ko al'ada da zalunci kurin muna zamne sai wani aka da wani misan kayan shi ya zo sai sai a gaban mu ya ce ai zaman ciniki la'ada ta ciniki la'ada ta ciniki kurin ne mu an kallo kurin muna zamne ba abin da muka yi yawanci sai an ba mu la'ada to wannan shine zalunci a ina kake da haƙƙi ka ci kuɗi kurin kana zama kana shan hira ya sai da kayan shi da shi da mai sai da mai sai da wa sun ƙare kurin kana kallo ka ce wani ciniki ma wata hasa shara malam bahaushe wani lalata su ciniki to ina kai wani alƙalin magana a wani ta kai ta amma ba laifi ba ne shi mai kaya ya ga dama kurin ya ji daɗi ba wata ƙa'ida ya sai da kayan shi ita gwanin wani ma na ji daɗi kama ka taɓa nan ba laifi ba ne ba amma irin da muke da mu a nan a ce lalata cinikin zalunci ne amma wanda ya ci la'ada kan aiki ya yi je sai da wannan ya ci halak ina wata an gane wallahi wallahi na'am malam sai wani ke tambaya kamar tafki haka idan mutum yana da janaba tafkin bai gudana wai a iya shiga ciki a yi wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wankan janaba fil ma'ir rakid in ha mata musulma ta filma na sanar da annabi ya hana wankan janaba a ruwa wanda bai gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na'am kiran bai dace ba a yi
to malam wannan yake tambayar cewa wai dan bulaguro mai yin kasar zai iya yin raka'atul fajri ko kuma eh, shafa'i da witri eh annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da bai kura abu lagoro rawatib ta kayan sallah ko bayan sallah amma yana yin rakatul fajar kuma iyayen wutarin shi iyayen nafilin cikin dare ko nafila mutalaka sun sallu mara baya ya makara a abu lagoro ne har ranar ta hudu bayan ta hudu amma hede sallar ta rakatul fajar tukun sallar ta asuba kenan yana yin rakatul fajar iyayen shafa'i da wutarin shi a cikin bulagoro bai ana yi eh ina san abin da abin da nake wajibi ba amma ana eh yan wannan ga lokaci ya tahi Allah kai mu goro sai ban kare goma insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير